من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata sha biyu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari arba'in biyu hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 24 ga watan hudu shekara ta dubu biyu da da ashirin biyu shekarar miladiya haka ne ko da ashirin da 21 akwai shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu a cikin darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci namu mai albarka masallacin ammar ibn yasir radiyallahu anhu da ke unguwar hausawa dan fulani a wannan gari namu mai albarka birnin kano wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen aya ta talatin da ɗaya waje alnafil arzi rawasi an tami da bihim insha Allah ta'ala za mu dawo kan wannan ayar mu kuma ɗora daga kanta insha Allah ta'ala sakamakon wancan ayar wancan sati mun karanta ta ne a gurguje muka wuce saboda lokaci ya riga ba mai mata fassarar da ya kamace ta ba na'am bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون
الله مدوكين سركي يتي وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون yan uwana idan ba a manta ba Allah maɗaukacin sarki ya fara yi wa mushrikai bita da tunatarwa game da girman ƙudurarsa da ikonsa da yadda yake samar da ayyuka ga garbadau ta yarda idan ba mahalicci ba babu wanda zai iya samar da irin ayyukan da Allah maɗaukakin sarki yake yi yana tuna wa mushrikan maka cewa irin waɗannan ayyuka da Allah maɗaukakin sarki yake yi dukkanin wanda yake irin wannan aiki shine mafi cancanta abotata masa wanda ko baya iya yin irin waɗannan ayyuka to ko shakka babu bai dace a rike shi a matsayin abin bauta ba Allah maɗaukakin sarki ya fara ne tun daga kan faɗinsa awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma wa ja'alna min al-ma'i kull shay'in hayy afala yu'minun ya kuma ci gaba Allah maɗaukakin sarki yana tunatar da su irin manya-manyan ayyukansa na samar da sama da samar da ƙasa da halittar taurari da wata da rana da sauran manya-manyan abubuwa waɗanda suke nuna girma da kudura ta Allah maɗaukakin sarki akan bayinsa wanda kuma suke shiryarwa akan cewa duk wanda ya siffantu da aiki irin wannan aiki na Allah maɗaukakin sarki shine fa ya kamata bayi su fuskance shi da bauta don shi ya cancanta a bautata masa wanda ku duk baya iya yin ɗaya daga cikin irin waɗannan ayyuka na halittar rana da wata da samar da su da kula da su da samar da taurari wannan baya cancanta a bautata masa Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa waja'alna fil ardi rawasiya muka sanya fil ardi a cikin ƙasa rawasiya ma'ana duwatsu da suke kafaffu in aka ce rawasiya ai sawabita abinda ake nufi shine tabbatattu ma'ana menene tabbatattun sune jibala ma'ana kamar abinda ayat take cewa shine waje alna fil ardi aljibala arrawasi ko kuma jibalan rawasi Allah madaukakin sarki ya sanya duwatsu kafaffu akan ƙasa an tami da bihim kada ƙasa ta rinka yawo ta rinka rawa da mutanen da suke rayuwa a kanta Allah maɗaukin sarki ce waje alna fi hafi jajan subulan sannan muka sanya hanyoyi a kan ƙasar da mutane za su bi daga wannan nahiyar zuwa wannan nahiyar daga wannan gari zuwa wannan gari daga wancan yanki zuwa wancan yanki la'allahum ya hata duna dan su shiryu su gane hanya daga waje kaza zuwa waje kaza Allah maɗaukin sarki yake tuna mushirkan maka cewa shi ne fa wanda ya sanya duwatsu a kan ƙasa an tami da bihim kada ƙasar ta rinka yawo da su don asali halittar ƙasa yadda allah maɗaukin sarki ya halicce ta an halicci ƙasa ne wannan ƙasar da muke takawa muke yin shuka a kanta muke yin gine-gine muke kai kawon mu a kanta gaba ɗayanta allah maɗaukin sarki ya halicce ta ne akan ruwa dukkanin ƙasar da muke rayuwa a kanta akan ruwa take shi sa abinda zai tabbatar maka da haka ka gane hakan shi ne lokacin da duk kai haƙa ka kai wani adadi na haƙa ramin ya yi zurfi na wani adadi za ka samu ruwa a wajen to shi sa za ka ga duk inda ƙasa take ba ka rasa ruwa a wajen saboda ita ƙasar allah maɗaukin sarki ya ɗora ta ne akan me akan ruwa to idan ku ƙasa ita kaɗai ce ba tare da duwatsu ba to za ta rinka yawo da ɗan adam lokacin da yake tafiya za ta rinka tambal-tambal da shi kamar da idan mutum ya shiga cikin ruwa ya shiga cikin ƙaramin jirgin ruwa abinda ake ce masa kwalakwale duk lokacin da mutum ya shiga cikin kwalakwale yake tafiya a cikin ruwa ba zai nitse da shi ba to amma za ku samu yana me yana yawo da shi ya yi kudu da shi ya yi arewa da shi ya yi yamma da shi ya yi gabas da shi ruwan yana me yana kaɗa shi gefe da gefe kamar ka samu katako ne mai faɗi ka ɗora shi a kan ruwa ka hau kai ko da ba za ka nitse ba za ka rinka me za ka rinka tambal-tambal a kan wannan katakon to Allah maɗaukakin sarki da ya ba ƙasar nan yadda take ba tare da an kafe ta da duwatsu ba to haka za mu rinka yawo a kan me a kan ƙasa lokacin da muke tafiya kana cikin tafiya baka an kara ba kawai sai ka koma baya idan ƙasa ta yi juyi da kai ko ta yi tambal-tambal da kai sai ka koma baya ka yi tafiya kilomita guda sai ka dawo inda kake ka tashi daga nan ka yi gabas da ne za ka yi tafiya zuwa gabas sai ka ƙasa ta yi tambal-tambal da kai kayi yamma to sai Allah maɗaukakin sarki saboda hikima da rahama ga ɗan adam sai ya sanya duwatsu manya-manya ya kafa su a cikin ƙasa shi sa wata aiki ta waje alnal jibala abin nan autada waje alnal jibala autada ya sanya duwatsu a matsayin mai diraku in aka ce dirka ai shine abin da yake rike wani abu yake bashi kariya kada ya faɗi ko kada ya lalace to Allah madaukakin sarki ya mai da dutse duwatsu da ya halitta akan ƙasa su kasance kamar me kamar diraku ne akan ta shi sa sanya duwatsu akan ƙasa sai ba ƙasa aminci ta yadda dan adam zai iya rayuwa a cikin talami lafiya ko motsi ba ta yi sannan ya shuka ya gina gidaje duk abin da ya kamata ya akan ƙasa zai yi amma da a ce babu duwatsu ɗan uwa shuka fa ba za ta yi ba idan mutum ya shuka akan ƙasa ƙasa ta wani ji za ta ciro masa ta burtso masa ta watso masa da abin da ya shuka akan kasar kaga shuka ba za ta yi kenan ba rayuwa ba za ta yi ba wannan gine-ginen da muke yi mu gina gidaje mu gina kamfanin nuka mu gina masallatai da guraren zaman mu da makarantu duk ba zai yi ba idan mutum ya gina abin da ya gina na gini idan kasa ta yi wani juyin to za ta zubo masa ta watso masa abin da ya riga ya gina ne to sakamakon rahama ta Allah madaukakin sarki ga bayi sai Allah madaukakin sarki ya kafe mana wannan kasar ya tsare mana ita da me da duwatsu manya-manya da ya halitta ya dora a kansa shi ne Allah maɗaukakin sarki yake tana mana wannan rahamar cewa waje alna fil ardi rawasiya an tamida bihim sai ce waje alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtaduna sannan kuma har yanzu akan kasar Allah madaukakin sarki ce waje alna fiha sai sanya a cikin duwatsun wasu malamai suka ce abdamir anan yarju ila rawasi ma'ana fiha Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin duwatsun da ya kafa akan kasa sai ya sanya fijajan subulan wasu irin hanyoyi masu faɗi masu yalwa la'allahum yahtaduna domin ɗan adam ya iya gane inda yake so ya fuskanta Allah madaukakin sarki a cikin duwatsun da ya halitta a cikin duwatsun da ya samar sai kaga tsakanin dutse ko kuma tsakiyar dutse sai Allah madaukakin sarki ya tsaga tsakiyarsa sai ya fitar da hanya sai kaga nan gefe dutse ne nan gefe dutse ne amma take take sa ga hanya na Allah madaukakin sarki ya samu maka ta yadda da idan a ce dutsen a taushe yake a haɗe yake da junansa to wanda ya taso daga wancan bangare yake so ya zo wannan bangare ba shi da wannan dama ko wannan iko amma Allah madaukakin sarki dan yau dan adam lutufi da rahama Allah madaukakin sarki sai samar da hanya tsakanin su wasu daga cikin malamai suka ce waje Allah fi hafi jajan ai damir yana kuma zuwa ga al'ardi gaba ɗayanta ma'ana Allah maɗaukakin sarki ya samar da hanya a kan ƙasa hanyoyin da mutane sukan tashi daga waje kaza su je waje kaza yadda kowane ɗaya daga cikinmu ya san inda ya nufa idan ya tashi daga wata ƙasar mutum zai tafiya ya je wata ƙasar daga wani gari mutum zai tafiya ya je wani gari daga wani yanki mutum zai tafiya ya je wani yanki duk Allah maɗaukakin sarki ya yi wannan rahamar ya samar da hanyoyi akan ƙasa ta da ɗan adam yake iya fahimtar su ya gane ya tafiya kuma a cikinsu wasu daga cikin malamai suka ce la'allahum yahtaduna dan dan adam ya shiriyu da waɗannan manya-manyan ayoyi da suke cikin halittar dutse da ƙasa ya gane cewa babu wanda ya cancanta abota ta masa sai Allah madaukakin sarki ma'ana shiriwa ce ta me ta karɓar gaskiya da gane abin da mutum ya kamata ya yi ba shiriya ce ta me ba ta hanyar da zai tafiya a kanta Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa waja'alna sama'a saqafan mahfuza sannan kuma daga cikin baiwa da ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya ɗan adam da kuma abubuwan da suke nuna girma da ƙudura ta Allah maɗaukakin sarki shine Allah maɗaukakin sarki ce waje alnas sama'a muka sanya sama saƙafan ta kasance rufi ce mahfuzan kuma abin kiyayewa abin tsarewa wa hum an ayati ha mu'riduna su mushrikai sun kasance game da ayoyin da suke cikin sammai masu bijirewa ne masu kai da masu kau da kai ne ba sa daukar izina da abinda Allah madaukakin sarki ya ajiye na ayoyi a cikin sammai Allah madaukakin sarki ce waje alina sama'a saqafan maka sanya sama ta kasance tamkar rufi ce wani irin rufi shine rufin da ke kare kasa Allah madaukakin sarki ya halicci sammai ga sunan daya bayan daya daya saman daya kusan sammai guda bakwai haka ya halicce su Allah madaukakin sarki ce خلق السماوات بغير عمد ترونها Allah subhanahu wata'ala shi ya halicci sammai ya samar da su bi ghairi amadin ba tare da wani ginshiki ko abin da yake rike su ba tarauna ha kai dan adam ai gashi kana ganin su di yadda injiniya ya kai ga kwarewa wajen iya tsara gini da iya sarrafa shi da tsara shi yayi kyau za ku ga babu wanda ya taba yin gini yayi rufi a ce rufin nasa babu abin da ya rike rufin nasa irin wannan fila-fila din da suke cikin masallacin nan kowa ya san wannan rufin da ya mana inuwa wanda idan ruwan sama ya sauka yanzu shi zai hana shi taba mu haka zafin rana da ake yi yanzu a waje ba ma jin zafin rana saboda me saboda wannan rufin da ya rufe mu haka nan idan da sanyi ake shi ma zai ba mu kariya daga gare shi to babu wani dan adam da ya isa irin wannan rufin ba tare da yayi dirka da take rike da shi ba amma mu kalli sama yan uwa me ke rike da sama tsantsar ikon Allah maɗaukakin sarki kawai da ƙudurar Allah maɗaukakin sarki babu wanda zai ya taɓa ganin wata dirka ko wani ginshiki da yake rike da sama ta ɗaya ko sama ta biyu duk binciken mutum duk kwakonsa duk bin kwakwafinsa bai isa ga wannan ba shi sa Allah maɗaukakin sarki yake gaya wa ɗan adam don ya nuna masa gajiyawarsa da kasawarsa ya ce masa allazi khalaqa sab'a samawatin ibaqa ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير يتي ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير Allah madaukakin sarki ce allazi khalaqa sab'a samawati Allah madaukakin sarki shine ya halicci sammai guda bakwai sai ce ibaqan ma'ana ɗaya bayan ɗaya ɗaya kan ɗaya ɗaya kan ɗaya haka suke kowace sama ba ta haɗe da uwarta ba kowace sama akwai tazara tsakaninta da uwarta haka Allah madaukakin sarki samar da su ba tare da ya sa wata dirka da ta kare su ba Allah madaukakin sarki ce ma tara fi khalqir rahmani min tafawit shin kaga wani abu na gyara akwai wani abu da wani ɗan adam da zai ce ya kamata a ce an samar da gyara a cikin halittun sama shin ɗan adam ya ga wannan Allah maɗaukakin sarki ce sun marji ilbasar karratain kai ɗan adam ka ƙara mai da ganin ka zuwa sama ka ƙara dubawa kai tsam ka tsaya ka kalli sama yadda ya kamata tsawon lokaci ka ƙara yi karratain har sau biyu Allah maɗaukakin sarki ce ƙarshe idan mutum ya haka idansa zai dawo tana makaskanciya ba tare da ta samu wani abu na gyara a cikin halittun sammai ba abinda Allah madaukakin sarki yake nuna mana anan shine duk kwakwat dan adam duk mai bincike iya bincikensa duk masu ilimin astronomy da sauransu babu wanda ya isa ya ga wata gyara a cikin sammai Allah madaukakin sarki yace hal tara min futur shin kaga wata tsaga a sama ko wata huda kamar yadda muka sani duk wata sama da dan adam yake yi duk wani rufi da adam yake yi komai tsadarsa za ku ga yau da gobe tana tasiri a kansa ko abin ku ga ya yi tsatsa ko ku ga ya huje ko ya fara zuba ko abin da ya kama da haka shi sa watan wata rana sai ku ji an ce wannan gidan da aka yi shi duk tsadarsa duk kyansa gashi ana ana renovating din shi ma'ana ana gyara shi za a cire saman a sa sabon kwano a samu irin tsanin surfin din nan a sa saboda ya fi aminci shi ma wani lokaci kuma sai a ƙara sa wani haka gidan ɗan adam yake amma tun da Allah maɗaukin sarki halitta sama tsawon shekara nawa wa ya san adadin shekarun da Allah subhanahu wata'ala ya halitta sama babu sai shi subhanahu wata'ala daga lokacin da Allah ya halitta sama zuwa yanzu babu lokacin da aka taɓa cewa an ɗaga kai an kalli sama wani ya tsage ko wani je ya huje akwai wanda ya taɓa gani babu wanda ya taɓa gani wannan shi yake nuna ƙudura ta Allah maɗaukakin sarki wajen halittun sama shi sa ce ma tara fi khalqir rahmani min tafawit farji al basara hal tara min futur kame da ganin ka zuwa sama ka gani zaka ga wata huda ko tsaga a cikin halittun samai babu shi sa wata ayake cewa afalam yanzuru ila sama'i yanzu ku da kuka ku kafirai da kuke kafircewa Allah madaukakin sarki kuke yin fito na fito da manzannin Allah madaukakin sarki afalam yanzuru ila sama'i yanzu ba za ku yi duba zuwa saman nan da take sama da ku ba fauqahum wacce take saman su kaifa banainaha yadda muka gina ta wa zayyanaha muka yi mata ado da taurari wa malaha min furut sannan ku kalle ta babu wani huda ko tsaga a cikin ta shin ba ku kallon wannan ba wannan kadai bai isa mutun ya dauki izina akan sa ya gane Allah madaukakin sarki ya cancanta abota ta masa ba ko shakka babu akwai wannan to shi sa ce Allah madaukakin sarki yake gama cewa Allah madaukakin sarki ya halicci sammai sakafan ta kasance rufi ce ga wannan ƙasa tamu mahfuzan abin kiyayewa malamai suke suka ce me ake nufi da mahfuzan an halicci sama ta kasance rufi kuma a bar kiyayewa wasu daga cikin malamai suka ce abin da ake nufi shine ba a taba ji da ɗai a cikin tarihi cewa sama nan tana girgidi ko tana rawa za ta faɗo mutanen ƙasa ba ba a taɓa samun wanda ba Allah maɗaukakin sarki ya rike ta shine cewa yumsiku samaa an taqa ala al-ardi illa bi iznihi Allah madaukakin sarki da ya halicci sama ya ajiye ta sai kuma ya rike ta da ikon sa da kudurarsa da iradarsa yace an taqa ala al-ardi kada ta fado a kan kasa da mutanen da suke kan kasa illa bi iznihi sai da izinin sa kun ga wannan kariya ce Allah madaukakin sarki ya ba sama da kansa babu wani lokaci da ɗai da aka taɓa samu cewa ga fa sama yanzu tana rawa kamar yadda wani lokaci idan ana iska iska ta iska kana cikin ɗaki amma hankalinka a tashe yake gabanki a faɗe yake saboda me kin ji iska ta fara ɗaukar kwano ta fara ɗebe kwano tana jifa da shi wasu gurare to za ki tunani kuma zai iya faruwa kamar yadda kuma ya sha faruwa mutane suna kwance suna bacci tsakar dare a yi ruwa sama ta faɗo saman da suke kwance a ƙarƙashinta ma'ana rufin ɗakin su kenan ta faɗo ta rufta musu ta kashe su an sha samun irin wannan Allah ya kiyaye mu to amma a tarihi babu wanda ya taɓa jin cewa ga rana ɗaya an samu sama tana rawa ko tana girgidi za ta faɗo ba a taɓa ji ba shi sa duk masu rawa duk masu rayuwa a doron ƙasa rayuwa suke a cikin kwanciyar hankali in dai game da sama ne ko da a tunani mutum baya kawo wa kansa cewa sama ya ta faɗo masa to wannan kariya ce da Allah madaukakin sarki ya ba ita sama shi sa ya ce wa yumsiku samaa an taqa'a 'ala al-ardi illa bi idnihi Allah madaukakin sarki shi ke rike da sama shi yake kula da ita yake ba ta kariya an taƙa al'arubi kada ta faɗo a kan ƙasa sai da izininsa wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce abin da ake nufi da mahfuzan Allah subhanahu wata'ala ya sanya sama ta kasance rufi ce a bar kiyayewa shine Allah madaukakin sarki ya ba ta kariya game da satar magana da aljanu suke yi ma'ana Allah madaukakin sarki ya ba sama kariya da ai mata kutse babu wani wanda ya isa mata kutse daga cikin halittunsa mutum ya je ya shiga sama ba tare da izinin Allah maɗaukakin sarki ba ko ya jiyo wani abu daga cikin abin da mala'iku suke tattaunawa ba tare da izinin Allah maɗaukakin sarki ba shi sa Allah maɗaukakin sarki ce a cikin wata ayar wa hafiznaha min kulli shaytanir rajim maka kiyaye sama shine ai alhifz din ai kiyayewa maka kiyaye sama min kulli shaytanir rajim daga dukkan wani shaytani abin jefewa wata aya kuma yace wa hifzan min kulli shaytanin baridin Allah maɗaukin sarki ya sanya waɗannan taurari su kasance kariya ne da tsaro ga dukkan wani shaɗan mai taurin kai kamar yadda kuka sani yan uwa da shaɗanu sukan yi ƙoƙari su je su sato maganar mala'iku duk lokacin da mala'iku suke tattaunawa game da abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar na wahayi wasu daga cikin su sukan sako kan sama ta ɗaya suna tattauna irin abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi wahayinsa a sama to shaɗanu waɗanda suke bokaye da 'yan tsafi da masu sihiri aiki sai su je su ƙoƙarin sato wa wancan boka abinda mala'iku suke tattaunawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gari shi kwatanta mana cewa aljanin sukan hau junansu ne ɗaya bayan ɗaya haka da haka idan ɗaya hau kan ɗaya ɗaya sai hau kan ɗaya ɗaya sai hau kan ɗaya har sai sun je sama to sai Allah madaukakin sarki saboda bawa sama kariya da tsaro sai ya cillo musu da wannan taurari da wannan tauraro sai kasance ya tarwatsa su ya gama da su ya kashe su gaba daya shine wa hifzan min kulli shaytanin marid kamar yadda yace inna zayyana sama'a dunya bi zinatinil kawakib wa hifzan min kulli shaytanin marid kamar yadda ya faɗa kuma a cikin suratul suratul mulk الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجئ البصر هل ترى من فطور ثم ارجئ البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا هو حسير سيتي ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين yace mun yi wa sama ado an yi wa sama ƙayi da mai da taurari yanzu idan kika fito da daddare lokacin da sama take kan ganiyarta wata yake kan ganiyar ki kalli wata ya cika yayi haske ki kalli yadda taurari suka kewaye shi da Allah wani irin abin wani irin banƙaye ne wannan idan ke kalli sama ba ki so ki ƙara sauki ba ki so ki ƙara sauki a idan ki ba saboda yadda sama ta yi kyau sama ta yi ƙai to Allah madaukakin sarki ya sanya taurari ne ɗaya daga cikin ayyukan taurari shine su kasance ado ga sama sannan kuma ya kasance suna jefo waɗancan aljanu da suke ƙoƙarin mai ƙoƙarin sato maganar mala'iku suka yi wa boka shine sai Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce duk lokacin da waɗancan shaidanu suka samu nasara na sato magana guda ɗaya daga mala'iku su je su kai wa boka da sun je sun kai masa shi kuma boka sai cakuɗa wannan maganar tasa da ƙarya guda 199 gaskiya ce guda ɗaya amma sai cakuɗa ta da ƙarya 99 shi sa wani lokaci bokayen da suke aiki da aljanu za ki je wajensu za su gaya miki magana kuma sai ki ga abin haka ne idan kika zo sai su ce ai an miki sata ko wane ne ya ɗauka ko abin da kike nema yana waje kaza kuma cikin ikon Allah idan kin je kin duba sai kiga abin yana nan to wannan na ɗaya daga cikin abin da aljanu suke sato musu ko kuma abin da shedanu suke zuwa su gani su zo su gaya musu wannan duk ba wani abin mamaki bane kada ya daga miki hankali kada mutum ya je wajen boka ya ce masa ai na san daga inda kike sunan ki wani sunan babanki kaza sunan babanki kaza a gari kaza kike zaune kishiyarki sunanta kaza to sai me kuma sai me mutanen da suke aiki da aljanu aljanu ba za su iya su ba su labarin wani abubuwan da suka faɗa muke ba za su iya saboda ka ba wani abin tashi hankali mana illa iyaka ce kawai suna so su farautar imanin ki ne su raba ki da shi don zuwa wajen boka ko shakka babu kafircewa Allah ne kafircewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne Allah kiyaye mu malai ce Allah madaukakin sarki ta gaba da cewa hum an ayatiha sai dai su kafirai sun kasance game da daukar izina a game da ayoyin sama mu'riduna masu bujirewa ne masu kawar da kai ne Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin wata ayar daban yace ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'riduna nawa nawa ne daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki a cikin sammai wasu ayoyin a cikin kasai yamurruna alaiha wanda suke bi ta kansu su wuce su wa hum anha mu'riduna sai su kauda kai su juya baya ba tare da sun dauki izina game da wadannan ayoyin da suke cikin sammai ba shi sa mutanen da suke karatu na ilimin sanin sararin samaniya za su ƙara gane girman Allah maɗaukakin sarki da ƙudurarsa don mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya sa ya karatun science science ɗin ma ɓangaren abin da ya shafi astronomy abin da ya shafi ilimin taurari da ilimin sama zai ga abin mamaki yadda sama take da duniyoyin da suke a cikin sama da halittun da Allah maɗaukakin sarki aje a sama to zai ƙara wa mutum imani da sanin girma na Allah maɗaukakin sarki to shi sa za ku ga da yawa daga cikin wasu daga cikin waɗanda ba musulmi ba karanta irin waɗannan abubuwan da suke yi da kuma cin karo da wasu ayoyi na alkur'ani mai girma da suka dace da irin abubuwan da suka karanta na sayin shi yake kai su su imani su karɓi addinin musulunci saboda sun karanta abu an yi bincike an yi bincike tsawon shekaru ana bincike an tabbatar da abu sai a ga ƙur'ani ya tabbatar da shi shi kuma fiye da shekara 1400 da wani abu to babu shi sai mutum ya ga wannan lalle addini ba na wasa ba ne wannan ko shakka babu ba tatsuniya ba ce ba abu ne da aka kirkiro shi wannan gaske ne wahayi ne daga Allah madaukakin sarki sai karba addinin musulunci Allah madaukakin sarki ce wa huwa alladhi khalaqa khalaqa al-layla wan nahara shi dai Allah madaukakin sarki shine ya halicci dare wan nahara ya kuma halicci yini wa shamsa ya halicci kwallon rana walƙamara ya kuma halicci wata Allah maɗaukin sarki ce kullun dukkaninsu fi falaki yasbahuna suna gudana ne suna kaiwa da komowa suna ninƙaya fi falakin a cikin hanya da Allah maɗaukin sarki ajiye musu a cikin masauki da Allah maɗaukin sarki ajiye musu Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da karanta musu ya ci gaba da tuna musu irin a ƙudura da Allah subhanahu wata'ala yake da shi akan mutane Allah ce shi ne fa wanda ya halicci dare wannan daren da yake zuwa ya lullube mu da duhu wanda a lokacin dan adam yakan samu dama da zai huta bayan ya yi zirga-zirga ya yi yawace-yawace ya yi aikace-aikace ya gaji sai Allah maɗaukakin sarki ya kawo wani lokaci shi ne duhu sai ya lullube garin da duhu ya lullube duniyar da duhu sai dan adam ya samu ya kwanta sai ya huta shi ne cewa ja'alnan laila libasan sai Allah ya sanya wa mutane dare ya kasance kamar tufafi ne da yakan lullube mutum ya bashi dama ya huta inda a ce 24 hours da muke rayuwa a cikinta duka a ce yini ne wani lokaci mutum ya rika samu ya huta a ce gaba daya 24 hours din da muke ciki gaba daya rana ce ba dare bacci zai mutane wahala da yawa hayaniya za ta yawa amma lokacin da dare ya kike ji ko ina duniya ta yi it ta yi shiru to gajiyar da ɗan adam ke tare da ita wahalhalin da ya ɗebo da yini sai ya zauna sai ya ajiye su a lokacin kuma sai ya tashi washe gari jikinsa ya saki ya yi lafiya sai kuma ya ci gaba da harkokinsa to wannan ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya yi musu yawa mushrikan maka ta samu musu da dare su tuna fa Allah madaukakin sarki shi ya musu ita sannan shi halitta shi kuma shine kuma ya halitti ni shi sa ya zo da lafazin khalaqa shi ya halitti ni kuma yini ma Allah madaukakin sarki ya samar da shi saboda me saboda dan adam kuma ya samu dama ya yi mai ya kai kawo ya nemi arziki na Allah maɗaukakin sarki idan da a ce kuma duk 24 da muke rayuwa a cikin su gaba ɗaya dare ne babu yini to da kuma rayuwa ba za ta yi ba washe dan adam zai samu lokacin da zai je ya nemi kuɗi da zai rayu a cikinsa washe dan adam zai samu dama ya kasuwanci ya yi noma ya yi kira ya yi sassaƙa ya duk abin da zai yi don ya ce maka masa ya rayu babu lokaci to sai Allah madaukakin sarki ce waja'alna nahara ma'asha sai sanya muku Allah madaukakin sarki ya sanya muku ne ya kasance gurin lokacin rayuwa ma'ana lokacin da mutum yake neman abin da zai bashi dama ya rayu shine yini kenan Allah subhanahu wataala ya ce wannan ni'ima fa Allah madaukakin sarki ya muku ku tuna da ita ku daina mantawa kuna kafirce masa Allah madaukakin sarki ya ce wa shamsa shine kuma ya halitta rana ma'ana wannan kwallon rana ya sanya mata haske hasken da take da dauke da zafi saboda ta dace da yanayin da ɗan adam zai iya rayuwa wannan rana da take fitowa wani lokaci ta kwalle ta zafi wani lokaci kuma ta yi tsakatsakiya ba zafi can ba kuma sanyi wani lokaci kuma sai ku ga sanyi a zafin nata ya rubu sosai da sosai musamman in ana lokacin zafi ko hazo ko abin da ya kama da haka to Allah madaukakin sarki ya sako mana ita ne akwai irin amfanin da take wa jikinmu akwai irin amfanin da take wa dabbobinmu akwai irin amfani da take tsirran da muke shukawa su fito mai amfani da su wajen ci duk Allah madaukakin sarki aje ta ne don mana amfani haka nan wal qamara Allah madaukakin sarki ya halitta mana da wata wanda wata shi kuma yana dauke da me haske shi ma irin nasa sai dai sai dai kuma shi hasken wata haske ne mai dauke da me da sanyi hasken rana haske ne mai dauke da me zafi yayin da hasken wata shi kuma ke dauke da me da sanyi shi ma wata yana da irin nasa amfanin da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye wanda ɗan adam yana buƙatarsa shukokinmu suna buƙatarsa dabbobinmu suna buƙatarsa duka Allah maɗaukakin sarki ya sanya su ne don su yi mana hidima Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cikin wata ayar yace huwal ladhi ja'ala lakum ash-shamsa biya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab sai ce ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq Allah maɗaukakin sarki ce shine wanda ya sanya muku rana ta kasance biya'an mai haske hasken da ke ɗauke da zafi wal qamara nuran ya sanya muku wata ya kasance mai ɗauke da haske amma kuma hasken da ke ɗauke da sanyi shine an-nur sai ce wa qaddarahu manazila kowanne ɗaya daga cikin wata da rana sai Allah madaukakin sarki ajiye masa masaukai inda yake bi hanyar da yake gudana shine inda Allah madaukakin sarki faɗa ne yace wa kullum fi falakin yasbahuna kullum fi falaki yasbahuna shine a can Allah madaukakin sarki ce wa qaddarahu manazila kowanne ɗaya daga cikin wata da rana akwai hanya akwai guri da Allah madaukakin sarki aje masa inda yake gudu a cikin sa da wata da rana dukkanin su gudu suke kuma gudu ta hanyar juyawa suna rotating ne kamar yadda dukkan ilimin taurari dukkan ilimin abin ya sani suna rotating ne juyawa suke da gudu kamar yadda Allah ya faɗa cikin sura Yasin yace wa shamsu tadri لمستقر لها يتي ذلك تقدير العزيز العليم سيتي والقمر قدرناه منازل كنت انا شي ما ميميت وتن كلمه والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالارجن القديم الله سبحانه وتعالى يتي والشمس تجري rana fa gudu take gudana take wani irin gudu shine gudu take ta hanyar kewayawa tana kewayawa haka rana take haka rana take yace a wal qamar qaddarnahu manazil shi ko wata mun kaddara masa mun tsara masa masaukai da yake sauka a wajen shi ne abinda Allah maɗaukai sarki ya gama na nan kullum fi falakin yasbahuna kowanne ɗaya daga cikin rana da wata suna da masaukai da suke gudana a cikin su wanda Allah maɗaukakin sarki ya ajiye musu to a nan wajen abinda Allah subhanahu wataala yake so nuna mushrikan maka cewa da rana da wata da halittun da suke sama gaba ɗaya da yini da kuma a dare dukkaninsu Allah maɗaukakin sarki shi ya halicce su ya samar da su ne don su yi wa ɗan adam hidima ba ababen bauta ba ne ba a bautata musu allan da ya halicce su ake bautatawa kamar yadda ya faɗa a cikin sota fusilat ya ce wa min ayatihi laylu wan naharu wash-shamsu wal qamar yace daga cikin ayoyin da suke nuna girman Allah madaukakin sarki da buwayarsa da izzarsa yace akwai dare akwai rana akwai kuma wata da rana sai yace la tasjudu lish-shamsi kada ku yi sujjada ga rana wala lil qamari kada ku yi sujjada ga wata sai ce wasjudu lillahi allazi khalaqahunna idan kun tashi bauta idan kun tashi sujjada ku yi sujjada ga Allah da ya halicci rana ya halicci wata Allah Allah da ya halicci yini ya halicci dare shi za ku bautatawa ba su rana da wata din ba su ba abun bautatawa ba abun bautatawa bane Allah subhanahu wataala ya ce in kuntum iyyahu ta'buduna idan har kun kasance da gaske shi kuke bautata wa Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ce wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in tafahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda da dai ba mu sanya dawwama ga wani mutum kafin ka ba kafin ka ya rasulullah ba mu sanya wani mutum ya rayu ya dawwama ba tare da ya mutu ba Allah maɗaukakin sarki yake ga manzon sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa wa ma ja'alna li basharin ba mu sanya ga wani mutum ba min qablika kafin ka ya rasulullah al-khulda dawwama annabawa da manzannin da suka gabata dukkaninsu Allah maɗaukakin sarki ya aiko su sun zo sun isar da saƙon Allah maɗaukakin sarki kuma dukkaninsu sun mutu sun koma ga Allah maɗaukakin sarki to kafin ka babu wani mutum da Allah maɗaukakin sarki ya taɓa sanya shi zamto dawwamamme kowa zai zo ne ya rayu gwargwadon shekaru da kwanaki da awoyi da Allah maɗaukakin sarki ya kaddara masa zai shafe da zarar ya gama shafe su to kwana ɗaya minti ɗaya sakan ɗaya ba zai ƙara ba a duniya idza ja ajaluha la yastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimuna Allah subhanahu wataala ce idan ajalin rai ya zo ba za a ƙara mata komai ba ba kuma za a rage mata ba shi sa duk wanda kuka ga ya rasu ya mutu ya koma ga Allah to kwanakinsa sun ƙare duka babu abin da ya rage babu wanda ya taɓa mutuwa lokacinsa bai ba Imam al-Qurtubi a cikin tafsirinsa yake cewa wannan ayar nazalat hina qalu ta sauka ne lokacin da mushrikan maka suke gaya wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suna ce masa natarabbasu bi muhammadin raibal manun ai ku dan yi wa annabi muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dako ku yi masa dako koyi wasu abubuwa ne da kullun da za su zo su halaka shi dan musifu da bala'ai da sukan faru ne da kullun za su zo su halaka shi ku bar shi ya gama faɗa abin da zai faɗa kanu yadfa'una nubuwatahu wa yaquluna sun kasance suna kokarin inkari da tunkuɗe annabtar annabtira da aminci tsara tabbata a gare shi suna musunta ta har suna cewa sha'irun ai annabtira da aminci tsara tabbata a gare shi mawaki ne suka ce la'allahu ya mutu ai me yiwa ne ma zuwa zai kawai gama abin da zai ya mutu kama mata sha'iru bani kaza kamar yadda mawaƙin banu kaza ya zo yi waƙarsa ya kware a waka gashi ya mutu yanzu ai mutanen unguwa kaza ma suna da wani shahararren mawaki wanda kowa ya san shi yanzu ina yake ya rasu ma'ana suna so su jingina alkur'ani da waka to sai suke ce annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ku kyale shi kawai ya zo ya gama abin da zai mutuwa zai ma daga ƙarshe shi sa Allah madaukakin sarki ce am yaqulu na sha'irun natarabbasu bihi raibal manun sai ce qul tarabbasu fa inni ma'akum min al-mutarabbisina am yaqulu na sha'irun ai suna cewa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa mawaki ne na tarabbasu bihi raibal manuna ku rabu da shi kawai makyale shi masifu da bala'ai da wahalhalu ne da kullun za su halaka shi mutuwa zai ma'ana suna wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fatan mutuwa suna gaya junan su cewa ku kyale shi ma mutuwa zai yaje abin da zai yi sai Allah madaukakin sarki ce qul tarabbasu kace ku yi dako ku jira fa inna ma akum min al-mutarabbisina hakika mu ma tare da ku za mu dako sai ku ga da ku da shi waye zai mutu da ku da shi waye zai bar duniya to shi sa sai Allah madaukakin sarki cewa ma da Allah li basharin min qablika al-khuld to ai ya rasulullah idan ma ka mutu idan ma ka bar duniya kamar yadda suke cewa zaka mutu ai ba mu taba sanya wani mutum ya kasance dawwamamme a cikin ƙasa ba kowa zuwa yake rayuwarsa ya mutu to sai mai a ciki kuma dan kai ka mutu ba kan ka farau ba ba kan ka tsaro ba kamun ka ya rasulullah mutane da yawa masu girma da marasa girma manya da yara maza da mata sun zo sun rasu bayan ka ya rasulullah za a samu manyan mutane da ƙanana masu girma da marasa girma maza da mata kuma za su rasu to sai me kuma menene sabo a ciki shine wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld sai Allah madaukakin sarki ce afa in mitta to yanzu ya rasulullah idan ma ka mutu fahumul khaliduna su dawo ma za su yi shine tambaya idan ma ka mutu su dawo ma za su da suke maka fatan mutuwa shi sa wai bahaushe ya ce wai murnar mutuwa murnar banza don mutumin da yake murnar mutuwa to murnar banza yake yi. don abin da kake murna din kai ma kuma zai dawo a kanka ka ga murna wani ya mutu gobe kai kuma ka mutu to ina amfanin murna ka ba ta da amfani shi za ba haushe ta murna mutuwa murna banza imam shafi'i muhammad bin idris ash-shafi'i Allah ya kara masa yarda Allah ya masa rahama an ba shi labari cewa ga wani malami can yana cewa an Allah da sai ka mutu yana masa fatan mutuwa aka ce ai wani aka ga mai sunan malam aka ce ai buri yake ka mutu saboda ya ce in dai kana nan ilimin imam malik ba zai tsira ba saboda ilimin ka yayi yawa to in dai kana nan ilimin imam malik ba zai tsira ba saboda ka Allah ya kashe ka dan ilimin Imam Malik ya cigaba da wanzuwa shine sai waka yake cewa tamanna rijalun an amuta wa in amut fa tilka sabilul lastu fiha bi auhidi yace to na ji labarin wasu mutane suna ta buri na mutu wasu suna buri Allah ya kashe ni yace to idan na mutu fa tilka sabilun ai wannan mutuwar da ka gani wata irin hanya ce lastu fiha bi auhidi ba ni kadai zan bi ta ba kowa sai ya haukan mutuwa kullu nafsin za'iqatul maut kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin aya ta gaba saboda haka ka rinka murna cewa wani ya mutu ko kuma Allah ya kashe wani ta ta wannan murnar banza ce ba ta da gurbi saboda idan ma ya mutu kama mutuwa zaka saboda haka waɗannan mushrikai na Makka da suke fata cewa Allah madaukakin sarki a cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mutuwa zai yi bala'i ne zai kan masa ya rasu sai Allah madaukakin sarki yake kwantar masa da hankali cewa ya rasulullah afa in mitta idan ka rasu idan ka bar duniya fahimul khaliduna su da wama za su suna ina yanzu mu da muke karanta ayar bayan su yanzu suna ina sai dai labarinsu ba kuma san ko suwaye ba sai dai a faɗa a jimlace a ce mushrikan makka kafiran makka su ne amma ba ma san ko suwaye ba in dai ba faɗa maka aka aka ce ba sun riga sun tabbatu su ma sun mutu kaga abin da Allah madaukan sarki ya tabbata ya faɗa akan su ya tabbata afa in mitta fahumul khaliduna to sai Allah madaukan sarki ya kawo ta ka'ida ta gaba daya kuma sai ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai mai dandanar mutuwa ce wannan ayar aya ce da take yankewa duk wani mutum musulmi mai hankali da tunani hanzari lokacin da yake al'amarsa na yau da kullum duk lokacin da mutum yake kai kawo yake yin abubuwansa na al'amarin yau da kullum a duniya da zar ya tuna wannan mutuwar to sai ya ji gabansa ya faɗi sai ya ji zuciyarsa ta buga kullu nafsi Allah ya amfani da lafazin kullu duka babu wanda ya saura kowa da kowa nafsin kowace irin rai za'iqatul maut mai dandanar mutuwa ce kowa sai ya mutu yan uwa tare da cewa wannan ayar tana magana ne game da jinsin mutane da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da su mashirkan makka da suke masa fatan mutuwa kowa mutuwa zai kowa zai mutu shi sa duk halittun Allah gaba daya kowa sai ya ɗanɗani ɗaci da rashin daɗi na mutuwa kowa sai ya mutu shi sa halittun da Allah maɗaukakin sarki ya halitta gaba ɗaya duka a sama da ƙasa kala biyu ne imma sakin imma mutaharrik ko dai halitta ne mai motsi kamar ka ce mai rai kenan masu rai mutane aljanu dabbobi mala'iku da sauransu waɗanda da abubuwa ne masu motsi masu rai ko kuma sakin wanda ba sa motsi jamadat kenan abubuwan da suke da skararru bishiyoyi sama ƙasa ruwa duwatsu da sauran abubuwa to Allah maɗaukakin sarki ya bamu labari yadda zai da waɗancan jamadat da abubuwan da suke da skararru idan Allah maɗaukakin sarki ya tashi kiyamata duk zai tafiyar da su ne gaba ɗaya duka saboda aikin da Allah maɗaukakin sarki ya halice su su yi to yanzu sun gama aikin su saboda haka Allah maɗaukakin sarki sai ya tafiyar da su gaba ɗaya yace idan sama'un shaqqat wa adinat li rabbiha wa huqat wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wata sura yace idan shamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat wa idan jibalu suwirat wa idan isharu utlaq wa idan hushu حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قلت زوى قرش ورد ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا safsafa la tara fiha iwajan wala amta duka da sama yan uwa da ƙasa da taurari da ruwan da yake ƙasa da bishiyu da duwatsu da ita kanta ƙasar duk Allah maɗaukakin sarki tafiyar da su zai gaba ɗaya babu su to haka Allah maɗaukakin sarki ya labarta mana zai yi da suwa da halittun da suke daskararru saura mai saura masu rai masu rai kuma Allah maɗaukakin sarki sai ce kowanne ɗaya daga cikin su ya ɗanɗana ɗacin mutuwa kullu man alaiha fan wa ya baka wajen rabbika zil jalali wal ikram Allah maɗaukakin sarki ce kullu man alaiha fan duk abin da ke kan ƙasa sai ya ƙare ko menene ne sai fuskar Allah maɗaukakin sarki ita kaɗai za ta wanzu wata ari Allah maɗaukakin sarki ce kullu shay'in halikun illa wajahu komai Allah subhanahu wata'ala ya amfani da lafazin kullu shay'in komai da komai kun ga nan wajen komai ya shiga ciki komai ya shiga mutum ya shiga aljani ya shiga dabbobi mala'iku kowa sai ya mutu haka yan uwa al'amarin zai kasance kowanne ɗaya daga cikin mu sai ya ɗanɗana ɗacin mutuwa gaba ɗaya mai ita muke jira Allah ya sa mu cika da imani shi sa wannan ɗacin mutuwa yan uwa ko mumini ne kai ko mutumin kirki ne kai ko mutumin banza ne shi Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu sai fa mutum ya ɗanɗana ɗacin mutuwa sai dai mumini mutuwarsa ta sha bamban da mutuwar mutumin banza mumini zai samu sauki mumini zai samu sa'ida wajen mutuwarsa tare da cewa wannan faɗacin mutuwa ba su ya ɗanɗane shi don afdalul khalqi alal itlaq annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mafificin halitta gaba ɗaya tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da yake rashin lafiyar bankwana da rashin lafiya ta tsananta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rinka sanya hannunsa a cikin ruwa yana ɗauko ruwa ya shafa a fuskarsa yana la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat la ilaha illallah inna lil mauti sakarat ce babu an bauta da gaskiya sai Allah lalle mutuwa tana da magagi lalle mutuwa tana da daci tana da magagi yanzu idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ji magagin mutuwa waye a cikin mu zai ce shi ya wuce wannan akwai wallahi babu to wannan dacin mutuwa kowa sai ya hadisi ingantacce ya tabbata a cikin sunan Imam Tirmidhi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na ba mu labarin yadda ake daukar rai ya ce idan mutum mutumin banza ne ba mutumin kirki ba ne idan mala'iku suka zo karan farko ma idan mala'ika ya tashi karɓar ransa dakawaran nasa tsawa zai ya ce ya ayyatuwa nafsul khabitha ya ke rai kazama mai datti wata ta saba Allah maɗaukakin sarki ukhriji fito mala'ika zai fara tatsoron mutum daga tafin kafarsa ana finciko shi ana zaro shi da ƙarfi wallahi haka annabi ya ba mu labari yan uwa kamar yadda kika san a samu mataji irin na ƙarfe mataji na ƙarfe a rinka sawa a cikin namun mutum ana kanto namun mutum ana yago namun mutum ana fito da tsokarsa haka za a rinka tatsa ana cire na ana cire ran mutum annabi kira da muke tsara tabbata a gare shi ana cikin cirewa sai ran tawarwatsu fata farra fi jasadi sai ta roɗa zuwa jikinsa mala'ika ya bi ta ya rinka finciko ta yana tsaro ta wallahi haka za a rinka yi mutum sai an fincike ransa an zaro shi daga jikinsa gaba ɗaya wannan bala'i da musiba wallahi shi yake jiran dukkanin mutumin da ya mutu ba a kan hanyar Allah maɗaukakin sarki ba wallahi shi sa daga lokacin da mutum ya zo mutuwa daga lokacin da aka zo zarar ransa a lokacin daga nan zai gane cewa ya yi asarar da har abada ba zai iya mai gurbinta ba ya riga ya baro baya kenan har abada daga lokacin da aka zarar mutum shi kenan ya riga ya san ya bar rahamar Allah madaukakin sarki ya tabka kuskuren da ba zai iya gyara shi annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce idan ka mutum mutumin kirki ne duk da cewa zai samu zafi da dadadi da magagi na mutuwa amma annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce za a rinka zare ransa a hankali ana tatso shi a hankali a hankali kamar yadda kika san salka ko buta idan aka yi mata yan bula kaɗan ruwa zai rinka dugowa dis dis dis to haka ake tatsi ran mumini Allah ya samu daga ciki a hankali a hankali za a rinka tatsi ransa ana tatse shi a hankali yan uwa wannan abin da nake faɗa na cewa ana tatse ransa ba fa ya nuna cewa ba za a samu wancan magagi na mutuwa ba sai fa an jira daɗin fa wannan fa mumini kenan fa ya kuma mutumin da ya aikin banza wallahi mu shiga taitaye mu mu shiga taitayen mu wallahi akwai aiki a gaban mu ja kamar yadda bawo yake cewa ja in akwai abin da yafi ja ma ki faɗa wallahi kuwa to shi sa sai Allah sai Allah madaukakin sarki ce kullu nafsi kowace irin rai ce za'iqatul maut mai dandanar mutuwa ce sai Allah madaukakin sarki ce wa nabalukum bisharri za mu jarrabe ku da abubuwa na sharri wal khairi wani lokacin kuma mu jarrabe ku da abubuwa na alkhairi fitna a matsayin jarraba Allah madaukakin sarki ya gina rayuwar nan gaba ɗaya akan jarraba akan gwaji akan a gane waye mai imanin gaskiya waye kuma yake imanin ƙarya waye zai haƙuri waye kuma zai raki shi sa duk rayuwar ɗan adam gaba ɗaya jarraba ce ko dai jarraba mai kyau ko mara kyau kullum rayuwar mu aka take shi sa Allah madaukakin sarki ce wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina Allah madaukakin sarki ce wallahi sai mun ta gwada ku sai mun ta jarraba ku sai mun ta kawo muku bala'ai kala kala dan mu gane suwaye masu kokari da dagewa a cikin ku kuma suwaye za su yi hakuri suwaye su je su rinka raki suna kai ƙara Allah madaukakin sarki suwaye su je su dauki bukatunsu su kai wa boka su ce boka ne zai yi musu ba Allah madaukakin sarki ba saboda Allah ya jarrabe su Allah ya hana ki wani abu Allah ya jarrabe ki da wani abu ki ce ke ba ki hakuri sai kin je wajen boka Allah ya ce wallahi sai mun gwada ku shi sa Allah madaukakin sarki ya ce alif lam mim ahsiban nasu ayutraku ay yaqulu amanna wa hum la yaftanuna Allah madaukakin sarki ya ce ahsiban nasu yanzu mutane suna tsammani ayutraku za a rabu da su kawai ay yaqulu amanna dan sun ce sun yi imani wa hum la yaftanuna ba tare da an jarrabe su ba Allah maɗaukakin sarki ce wala qad fatanna alladhina min qablihim tabbas haqiqa wallahi mun jarrabi mutanen da suka zo kafin su wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu Allah maɗaukakin sarki ya gane ya tantance su wai suka yi imani na gaskiya wala ya'lamanna al-kadhibina Allah maɗaukakin sarki kuma ya tantance ya gane su wai masu imani dan jamu na ƙarya a baki ne kawai amanna bi afwahi wa lam tu'min qulubuhum da baki kawai suka imani bai shiga cikin zuciyarsu ba shi sa mu sani cewa yan uwa duk rayuwar mu gaba ɗaya akan jarraba take idan kika tashi wani lokaci sai kiga alkhairai suna ta zuwa abubuwa masu daɗi suna ta zuwa abubuwan faranta rai suna ta zuwa haka jarraba take ita ma wannan jarraba ce a baki dukiya a baki ilimi a baki ƴaƴa a baki kwanciyar hankali a baki mai gida da zai kula da ke ya alkinta ki a baki ƴan uwa da ba za su shiga cikin rayuwarki su takura miki su muzuna miki ba wannan jarraba ce Allah maɗaukakin sarki ya gaya za ki iya cin wannan jarrabawar? Hakanan a jarrabe ki da talauci, a jarrabe ki da rashin ilimi, a jarrabe ki da cuta, a jarrabe ki da kishiya masifaffiya da kullum sai ta bakanta miki rai, kullum sai ta cizguna miki. A jarrabe ki da mai gida da yake zalunta ki yake cutar ki, a jarrabe ki da kaza da kaza shi ma jarraba ce Allah maɗaukakin sarki ya yi miki ne ga za ki iya ci za ki haƙuri ko za ki kai ƙararsa. haka rayuwar take kada dan adam ya taba dauka cewa akwai wani sakan a rayuwarsa da zai zo ya wuce masa ba tare da jarraba ba wallahi babu shi duk rayuwar mu gaba ɗaya jarrabawa ce kana gama wannan idan kai qualifying kuma zaka tsallaka zuwa wata kana gama wannan zaka tsallaka zuwa wata ko dai mai kyau ko mara kyau kuma yan uwa mu sani cewa ita wannan jarraba ba fa musulmi kadai ake jarraba ba in dai mutum sunan shi mutum ahsiban nasu haka Allah madaukakin sarki ce yanzu mutane mutane sun shafi mutum mai imani da mutum mara imani kowa ya shiga ciki yanzu mutane ya suke sun yi imani Allah madaukakin sarki bai jarabe su ba saboda haka ko kafiri duk kafircin sa shi sa sai ke ga wani kafirin ga kafirci ga talauci ga afirkanci ga baki ga kaza komai gashi dai an tattara masa na farko gashi kafiri mafi munin abin kenan na biyu gashi talaka ba shi da komai na uku gashi dan afirka gashi baki gashi komai na bala'i ya tattara masa kuma zai shiga wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun ga zulumatun ba'duha fawqa ba'din kenan zulumatun ba'duha fawqa duhu kan duhu kenan Allah ya kiyaye to shi sa ƴan uwa mu yi kokari mu ci jarabawa duk lokacin da wani abu ya same ki mai kyau ko mara kyau ki kalli wannan abin jarrabawa ne akwai wanda yake jarraba ki ki yi kokari ki ci jarrabawar da yake miki duk abin da ya same ki na rashin kyau ko rashin jin daɗi ki yi tunani Allah maɗaukakin sarki ya kawo miki shi ne don ya jarraba ke gada zaki matakai na cin jarraba yan uwa guda biyu ne mu ji su da kyau matakan cin jarrabawa mafi girman su guda biyu ne na farko haƙuri na biyu komawa ga Allah maɗaukakin sarki kame da muka hawo a can ayar wala nabluwannakum hatta na anamal mujahidin minkum sai ce was sabirina da masu haƙuri abin da ake kira haƙuri shine musibar da Allah subhanahu wata'ala ya saukan miki ki san cewa wannan Allah ne ya saukan miki sannan ki bar abin a cikin zuciyarki kada ki je ki rinka kai kara kara Allah madaukin sarki yawan kai kuka duk inda mutum ya zauna wallahi kuwa ai mu kuma shikenan wallahi kuwa ai muna cikin wani hali ai wallahi je ma tafiya kullun a cikin kai kara mutum yake Allah baya farin ciki da irin wannan wallahi wanda duk kika je kika ga yawa kowa ba abin da zai iya miki wallahi in dai ba zuwa kike ki nemi shawara a wajen mutum ba ko neman fatawa to ba daidai bane duk inda kika zauna sai kin kai kara wannan ba daidai bane ki haƙuri ki bar a cikin zu- abin- a cikin zuciyarki Allah da ya jarabe ki ya fi ki sani wanda zaki gaya masa kafin ki gaya masa ya sani Allah da ya dora miki ya sani ki koma zuwa gare shi mana warakar da fitar da ke a cikin halin da ake ciki a hannun wa yake a hannunsa take ki nema a wajen ki nema a wajen wallahi zai fitar da ke shikenan abu na biyu kuma shine ki koma ga Allah madaukakin sarki don lokacin da Allah ya jarabe ki fitu jaraba ki ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha ki koma ki istirja'i ga Allah muke gare shi kuma za mu koma ki ce Allah madaukakin sarki a Allahumma a- ajirni fi musibati Allah ka bani lada game da wannan musiba da ka jarabe ni da ita sannan ka canza min da abin da ya fi alkhairi ki jira Allah madaukakin sarki ki ga aiki da cikawa ki yi abin da gaske wallahi ki jira ki ga aiki da cikawa ai dukkanin ku kissar kissar matar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ai sannan ya ce ko ummu salama kowa ya san abin da ya faru a gare ta lokacin da mijinta ya yanzu mutuwa bala'i ce yan uwa ko ba bala'i bace a ce mijinki ya rasu da Allah wannan bala'i ne ko ba bala'i bane to Allah ya jarrabe ta da bala'in mutuwan miji amma da tai wannan abin da muka faɗa tai haƙuri ta mai da lamarin ta ga Allah madaukakin sarki sai Allah ya kawo mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya aure ta ta zamto ɗaya daga cikin iyayen muminai har yanzu idan za a yi bayani game da iyayen muminai sai an sa ta annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum tana ciki Allah ya ce mata annabi iyayen muminai ne gaba ɗaya tana cikin ummu salama shi sa ki koma ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki zai fitar da ki Allah ya fitar da mu daga cikin musibar da muke ciki gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya ce wa ilaina turja'una zuwa gare shi kuma za a mai da mu idan mun rasu Allah madaukakin sarki ya mana hisabi sakamakon abin da muka aikata Allah madaukakin sarki cewa idza ra'aka alladhina kafaru idan waɗanda suka kafarta suka ganka mushrikan maka da karaye a cikin su yattakhizunaka illa hudwan ba sa riƙenka a matsayin wani abu sai a matsayin abin yi wa izgili a hadha alladhi yadhkuru alihatakum zaka ji suna cewa yanzu wannan shine wanda yake aibata abubuwan bautar ku yake faɗar mummunan magana game da allolinku wa hum bi zikirin rahmani alhali su waɗannan musharkai na maka sun kasance game da ambatan Allah mai rahama hum kafiruna masu kafircewa ne Allah madaukakin sarki ce wa idza ra'aka alladhina kafaru musharkan maka sun kasance duk lokacin da suka ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo giftawa ko yana zaune in yattakhizunaka illa hudwan ba sa riƙar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi riƙo na mutunci riƙo na girmamawa a matsayinsa na kamalin mutum a mutumin da ya fi kowanne mutum kirki a cikinsu illa huzwan sai abin yau izgiri ba abin da suke wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai izgiri yanzu kun ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mutum kamar shi wanda su kansu mutanensa sun tabbatar da gaskiyarsa da mutuncinsa da sanin ya kamatarsa fa innahum la yukazzibunaka haka an haka Allah madaukakin sarki ce su kansu waɗancan mushrike wallahi ba sa kare ta kasan san mutumin kirki ne kai walakin adh-dhalimin bi ayati la yajhaduna sai dai kawai da ayar Allah suke suke inkari ayar Allah ce kawai da abinda Allah ya sauka na alqur'ani shine ba sai da shi ba amma sun san kai kai in fasin kai mutumin kirki to amma a ce mutum kamar annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ba sa rikonsa a matsayin komai sai abin ya izgili idan wannan zai wuce sai ce to su Muhammadu an fara abin kenan sai mutum ya wuce wannan ya ce ka amma dai wallahi wannan dai Allah na Muhammadu bai iya abu ba ya rasa wanda zai turo a matsayin annabi sai kai haka suke masa wa idza ra'awka me da fada a cikin suratul furqan wa idza ra'awka iyattakhidunaka illa hudwan a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula wa idza ra'awka duk lokacin da suka ganka yattakhizunaka illa huzwa ba sa rukanka a matsayin komai sai a matsayin abin yau izgili ga abin da suke cewa a hadha allazi ba'atha Allahu rasula wai yanzu wannan ne Allah ya turo shi a matsayin manzo wai waye wannan din wai fa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi subhanallah to kun ga tunda aka yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi izgili waye mutu a masa izgili tunda aka masa zinde da ya fice aka ce masa mawaki aka ce masa mahaukaci aka ce masa kaza aka ce masa kaza kai waye kai yanzu dan kana da'awa ko kana kira zuwa ga hanyar Allah madaukakin sarki ka ce ba za a zage ka ba kai waye ka ce ba za a ga maka mummunan magana ba kai waye ka ce ba za a yi maka izgili ba izgili yanzu ka fara ganin shi sai dai kawai ka ba hanyar annabawa shine kai haƙuri ka jure ka ci gaba da isar da sakon Allah madaukakin sarki kai ne da nasara a ƙarshe Allah madaukakin sarki ce wa hum bi zikrir rahmani hum kafiruna sun kasance masu kafircewa game da ambatan Allah madaukakin sarki ar-rahman duk lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ambaci sunan Allah ar-rahman suna kafircewa sunan suka ce ba su yarda da sunan Allah ar-rahman ba sun yadda Allah a kira shi a matsayin suna Allahu amma Ar-Rahmanu suka ce su ba san Ar-Rahmanu ba Ar-Rahmanu ne suna ne da aka kirkiro aka sa Allah madaukakin sarki ko kuma annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi allolin sa shi ma guda biyu ne ga Allahu ga Ar-Rahmanu to shine can sai Allah madaukakin sarki ya ba su amsa ya ce qulidu Allah aw idu Ar-Rahman ko dai ka ce Allah ko ka ce Ar-Rahmanu ayyan mata da kowanne ɗaya daga ciki in ka kirawo duk ɗaya ne bayan waɗannan sunaye ma falahul asma'ul husna yana da wasu sunayen na daban masu kyau mafiya kyau bayan waɗannan guda biyu saboda Allah madaukakin saboda haka Allah madaukakin sarki musu raddi Allah subhanahu wataala ya ce khuliqal insanu min ajlin an halicci mutum an halicci mutum ne daga gaggawa sa'urikum ayati da sannu zan nuna muku ayoyina inji Allah madaukakin sarki fala tasta'jilun ku daina kokarin a gaggauto muku da su Allah madaukakin sarki ya ce khuliqal insanu an halicci mutum min ajalin daga gaggawa malamai suka ce abinda Allah subhanahu wata'ala yake nufi shine an halicci mutum da ɗabi'a ta gaggawa akwai ɗabi'un da ɗan adam nasa ne a jikinsa suke bai isa ya rabu da su ba daga ciki akwai gaggawa za ku samu muna da gaggawa duk ɗan adam haka yake shi sa a wata sura ta daban cikin suratul isra'i sai Allah madaukakin sarki ce wa kanal insanu mai ajulan ɗan adam ya kasance mai yawan gaggawa ne shi duk abin da zai so yake yanzu sharp sharp yawa sharp sharp nan da nan idan alkhairi ne ya tunkara to so yake nan da nan ya same shi idan wani abu ne yake damunsa nan da nan so yake ga ya bashi yanzu idan mutum kasuwanci ya fara yau din nan so yake cikin sati biyu ya kuɗi gaggawa ke idan kasuwanci mutum ya fara wani ya fara kasuwanci kusan shekara hamsin yana kasuwanci ya tara kuɗi shi wanda ya fara yanzu ya ce shi ma so yake samu kuɗi irin nan wancan wanda ya shekara hamsin yana yi gaggawa ke shi sa za ku ga duk mutanen da suke shiga hanya ta ba daidai ba abin da yake kansu shine gaggawa wani abin suke hange mutum gani yake ga wata hanya da idan ya shiga cikin sati biyu ya kuɗi ya je ya kidnapping ya sace mutane a bashi kuɗi ya fashi da makami ya zare wa mutum bindiga ya zaro miliyoyin kuɗi ya bashi za ku ga duk me yake ga wannan ne gaggawa duk farabin da zai samu a duniya duka gaba daya Allah madaukakin sarki ya riga ya tsara ya rubuta ya fita masa da shi sai ya samu kamin ya wuce rasu amma sai izira saboda gaggawa sai ya nemi su hanyar da Allah madaukakin sarki bai halatta ba sai ya je ya fashi ya kidi nafin ya kaza ya je ko wannan ya kaza ya kaza duka dan ya samu kun ga irin wannan gaggawa ce ta ja mutane sai a ta fito da abubuwa na neman kuɗi sai ga mutane suna ta sa kuɗin su kowa sai yake samu kuɗi da wuri kuna gani da aka yi ta damfara mutane kwanan a gama wani aboshi insini aka yi ta sa abin musamman ku iyaye mata Allah ya muku rahama wasu wasu 'yan damfara kawai suka suka fito da wasu abubuwa aka yi ta sa kuɗi wata Allah sarki ta je ta sai da kayan ɗakinta wata sarƙarta wata kuɗin marayu ne a hannunta wata kaza ta sauri ta je ta danna wa insimi insimi kuma ya insini su me za wannan shine gaggawa dan abin da kike a gida na dan ki so ki so yan atamfa ki ki dan baza ki yi dillanci ki sayar ki samu riba shi wannan ba a samu kuɗi da wani yan riban dana 100 200 tayi kada dan abin da kike a gida na sai da omo ko sabulu ko dinki ko abin da ya kama da kin rena shi saboda gaggawa so ke yanzu yanzu na yadda hajiya wanci ta zama mai kuɗi ke ba cikin zama shikenan sai sai a game da yan da fara kuma Allah ya kiyaye saboda haka dan adam Allah madaukakin sarki ya halicce shi ne da ɗabi'a ta gaggawa mutum yana so duk abin da yake so ya samu haka idan mutum cuta ce ta same shi za ku ga idan cuta ce ta samu mutum za ku ga so yake nan da nan Allah Allah madaukakin sarki ya dauke masa ita idan abu yana damun mutum a kaddara mutum yana a, yana cikin cuta to so yake yanzu yanzu nan ya ji- ya daina jin cutar shi sa idan ya je wajen likita aka bashi magani da ya sha maganin minti talatin minti arba'in bai daina ji ba sai ga ya ƙara cewa ni fa ban daina ji ba ni fa ban samu sauki ba ni fa akwai ina jin kaza da sauransu gaggawa khuliqal insanu min ajal Allah ya ce sa'urikum ayati da sannu zan nuna muku ayoyina malamai suka ce abinda ake nufi ayoyina shine zan nuna muku a ayoyina na azabar da kuke nema a kawo muku dan malamai suka ce khuliqal insanu min ajal an halitta adam da gaggawa mai ake nufi da gaggawan shine yadda mutanen maka suka rinka neman annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi lalle ya zo musu da azaba wannan azabar da Allah ya ce za a yi za a yi idan ba ni imani ba za a mana azaba a zo mana da wannan azabar haka saka rinka faɗa wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yawmil hisab wai ku jifa abin da suke cewa qalu rabbana suka ce ya ubangijin mu ajjil lana qittana rabban mu na azaba da masifa da bala'i in dai da gaske ne abin da kake faɗa a kawo mana shi qabla yawmil hisab tun maka baran tashin alkiyamar ba dai ka ce akwai azaba ba to a kawo mana ita wa yasta'jilunaka bil azabi suna neman ka gaggauto musu da azaba to sai Allah ya ce sa'urikum ayati da sanin zan nuna muku ayoyina na zuwan azaba ta da halakar da ku fala tasta'jiluna ku daina ah, neman a gaggauto muku da su ina gani insha Allah ta'ala a nan zamu dakata saboda lokaci ya riga yayi sai kuma gobe idan Allah madaukakin sarki ya nuna mana abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh